الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markazu ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungol karkada a birnin da magara yau muna juma'a 20 ga wata na jumadal ula hijira shekara 1438 wanda ya dace da 17 ga wata na biyu shekara 2018 da sha bakwai kenan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a darasinmu na sati da ya gabata muna cikin bayani na halin 'yan wuta da shugabanni da mabiya amma na bata shugabanni akan bata da mabiya akan bata lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗannan jama'a cikin wuta bayani ya gabata dai na za a rinka tsine ma juna za a rinka hatar mugun abu ga kowa kowa yana neman Allah ya kama dan uwan shi muna cikin wannan bayani ne muka tsaya a aya ta 38 ta wannan sura suratul araf suratul araf ne kenan muke ciki
yanzu alaramma sai ka karanta aya ta 39 jami'i da bayanin insha Allah wa qalat ulahum li ukhra
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل nan wa'annan mabiya shugabanni ne ke raddi ga mabiya da suke nema Allah ya limkawa shugabanninsu azaba shi shugabannin za ta mai da amsa da cewa da kuke neman a limka mana azaba mana me kuka himu wani matsayi kuka himu mana duk mu da kuli daya fazuqul azab bima kuntum takasibun kuma za ku dandana azaba dalilin laifin ku amma kun kenan anan shine cewa tun daga duniya mu dai kokarin gyara kaka dogara da wani ni wani nabi yi kokarin bin gaskiya a ko ina take ko da babanka ne na makaranci labarin annabawa da annabi mu kai shi halin masu imani da umma ihonsu in ana maganar gaskiya ko shari'a a nan maganar ma'ayi ba ta zo ba maganar shiga wata ana neman gaskiya da kuma ta ake bi duk kuwa wanda ya bi wani a kan fata da yana shugaba ko jagora to wallahi gobe kiyama za a yi tsinuwa a cikin sabar allah ya ba mu labari cikin sabar da nake mu labari abin tashin hankali walau tara idu zalimin kofuna da rabihim ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لولا أنتم لكنا مؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa lautara idil zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarju ba'dhum la ba'dhin qawl nan Allah iya ga maka hadarin abin da tashin hankalin abin inda zaka ga wannan abin da ba ai ban za a yi a kwatanta maka firgitarwar abin inda har zaka ga lokacin da azzalimai ke tsaye a gaban ubangijinsu tsakanin manya da ƙanana kowa iya ture magana ga dan uwan shi kowa iya neman mai da laifi ga dan uwan shi a wannan hali Allah ce qala zan tudi iblis din sakabaru laula antum la kunna mu'minin su anan mujaddim ya ku bayi mabiya ta baci ga su dumu dumu a cikin wuta kuma sun tabbatar waɗannan jagorori su suka suka baro su sace laula antum lakunna mu'minin wallahi in ba dan ku ba suwa ne da dai mun imani kenan ku kuka hana mu imani a lokacin nan su ma'ana su manyan za su mai da amsa قال تكبروا الذين امنوا ان سلام انه هدى بعد ذلك انتم وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمون ala da zan saka baro lirzin su da'ifu su ma'anan su kun manyan za su mai da amsa jawabi ga mabiya da suke zargin su su suke suka ɓadda su in sun kefa ba mu bane ba za ta yanzu mu ne muka kauda ku daga gaskiya a nan sun zaku anil huda ba ta ja ku mu ne kuke zargin mun kauda ku daga gaskiya bayan ta zo muku bal kuntum mujrimin a daman kuma mutanen banza ne kaga nan sun kiya sun kiya ku jewa masa laifin a mu ne kuke zarga mun kauda ku daga shari'a bayan ta zo ba ci a kuma ku daman ku dai gurin mutanen manza ne kuma a nan kaga kenan manyan sun tule ko haka su mabiyan za su sake maido magana
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا
a nan وقال ذو تدعيف لذن تكبروا سوء أنا وإن تسكي مبيا ذا ساك ميدا جوابي ذا وإن تسكي ميا وإن سكي سكبروس ذات بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا a za su magana da kuke cewa dama mun matattu ne a ba haka ba na ƙarya ce kurin makirci ne dare da rana ba ku bar mu ba abu ta wannan hanya a kare ma gaskiya abu ta wannan hanya wajen dai ku batar da mu makircin ku ne na dare da rana kuke mana ana kira mu zuwa ga tauhidi ku kuke mai da mu kan gidan gargajiya eh mun tsaya uwaye da kakannu layin ku ne makirci ne dare da rana da kuke mana kuna mana umarnin kafirce mu Allah mu sanya mu Allah kishiya ɗan wa wannan hali wallahi duk wanda ya bi wani akan fata haka yi kanka ce dan wane ne ai dan malami misali ta ce dai gabata mun yi bayani malami ba annabi bane ba ya kan yi barin hanya ya kan yi kuskure ɗan wa yanzu nan tsakanin duk mai jin karatu ko rediyo ko talabijin zai ga ɗan wa kullum ana magana ƙur'ani yawan mu gane ƙur'ani littafi ne na duniya ta shi kiyama bai zo ba da mutanen maka ko madina kullum an cika haure ya cika haure madina mushirkai mushirkan maka ka ya cika haure na maka mushirkan maka wani hauka ya ce na madina ta ƙur'ani na maka ne na madina yan uwa kafirci shirka muna wuce aiki ne duk wanda ya tun wancan zamani har tashin kiyama shi ne in kafirci ne kafirci ne in shirka ce shirka ce in munafici munafici ne abin ɗaya ne ubangiji ɗaya ne littafin ɗaya ne annabin ɗaya ne ta kan wa kan mutane suna yautar da kansu ɗan wa lalle ana cewa mana alsunan jama'a muna kan hanya wasu tiya mai wasu tiya babu wuce gona da iri kun ba mu so a take ɗan wa menene lalle a ko rudu ga wanda zai rudu wani kai tunda kana sallah kana azumi an ce ka mushriki ba kai daba eh an kawurta mu muna sallah muna azumi mun yi kaza kaza an ce mushrikai ne wannan yan uwa yaudara kai ne idan mun diba a cikin qur'ani kan magana sunna Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da kawurci ga masu da'awar imani ya tabbatar da kawurci ga masu da'awar imani wani musulunci wannan abin tabbatacce kuma da ta magabata duk namu ka ɗaukar maliki shafi a wuce ko da maza ba an yi babin ridda ɗan wa a gaya maka mai ridda shi ne kofurar musulun musulmi na iya aikin kafurta musulmi ne ya wanda ba cikin cikin tauba ka ɗaya sheka ina jama'a wa'annan tare suke da manzon Allah su yi sallah a bayan shi a je jihadi da su komai aikin addini da su ake amma suka yi wata kalma ta sukan addini suka yi wata kalma mummuna wadda wannan abin da suke na sallah da azumi da zuwa jihadi bai hudda su ba Allah ke magana cewa waɗannan mutane a Allah muke ta kansu لا تعتذروا اركبوا ثمان إيمانكم قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يا شكر وإن الله يقول قد كفرتم kulla ta ataziru ga musu ba a neman nan me sai kalmomi ne sai ce a za a suka za ka za ka muka za ka za muke ni an haka muke ni ba ta ce kul la ta'tadiru ga ya musu kako ka hamzarin komi ba Allah bai bukatar hamzari la ta'tadiru Allah ce cikin tauba ba a san hamzari anan yace kada ka fartum ba'al imanukum Allah ya tabbatar da kad hakika tabbas kun kafirta mai ce ba a da imanikun bayan imaninku ba a kawurta mai imani kuma ya Allah ya tabbatar da imanin sai da tabbatar da imanin ma da abu ne ba sa wani an yi imanin eh sai da tabbatar da imanin kun kafurta bayan imanin kama shahal ali na imani ga imanin kuma ta kuma Allah ce kuma kun kafurta Allah a wani wuri wasu cikin biyu na al'umma wani cikin sahabbai za ce take daga bayan gyara ake shi daya cikin munafukai ya yi aiki an zo ana neman gudunmuwa ta zuwa tabuk ya zo ɗan shi agolan shi ya ga ana kawo gudunmuwa ana ta- mata tana kawo kwallakin su bala wurin shi ya tallan matalar shi ya sai da da'a ba ita ba kama jihadi ko ya gane shi sai ya ga mai gidan shi komi bai yi ya ji hankalin shi haba kana ga sare abin da ake zaka zaka zace habawa ne bi abin da Muhammad ke hudu in gaskiya ne jiki ma sai- jiki ma yana hankali yace kai kai kai kai kai kai, kai kai wani ya ce wallahi duk duniya ba wanda yake taimaka min kamar kai ba wanda yake da hannu a kaina kamar kai amma yau ka yi wata kalma wannan kalma taka in na ɓoye ta na cutar da Allah da manzon shi ce wallahi ka sani zan je in ga manzon Allah halinka zan je kuɗi haka aka yi ya rasulallah ga abin da wane kuɗi ba manzala sa a kirawo shi da ya zo cikin jama'a ya annabi ce wani wani wani haka kai kai kaza kaza kaza yace ni haba to anan sauran mun haukai abu kai shi haba ku juwa yaro wai sakamakon zai ma mijin mijin uwar shi duk wani abin da ya mai kyauta mai kaza kaza kaza zai mai mugu sakamako zuwa ne aka mai ta yaro ta da hankalin shi ta kuka yake ce- yake neman Allah ta dobi Allah Allah ka hudda ni shi kuma wani gida zai yarin tsuwa da Allah kurin ƙarya ce Allah ce wa yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatan يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما
Allah ya ce ya halifin billahi ma ƙalu kajuwa rantsuwa suna rantsuwa da Allah su ba su yi ba kalma ta kahuna Allah ce walaƙad ƙalu kalmatar kufur Allah ce haƙiƙa sun yi wata kalma ta kahurci wa kafaru ba'ada islamihim kajiku Allah ce sun kahurta bayan musuluncinsu can wa kafaru ba da imanihu ta ka ɗan uwa kawai ne dare ka da cewa wai ana sallar alba ka huta ya ya ture duk ayoyin qur'ani da sunna da malaman magabata ma ya ture da tafansu musulmi na aika huta ka yi hankali da aikin ka huta in wa kan wannan wallahi gurin mu a gyara ne wallahi ba ma wa'azi dan zargi wanda a ce mun kaza kaza ne fata muke kowa gyara in wa idan muna magana ta irin abin da ake shirkawa na ɓannar sunan addini mu ho aka ce ba gano bane jiya ba mu wuce jiya gano ne kuma mun aka tabun ma da mu aka yi ba wani abu da mu za mu ga yawa kuma mun zargi kaza sun yi abin da mu aka yi da yawa Allah da abu da ka kawo da mu aka yi mu wuce da Allah shirye mu muke wata Allah shirye saura kawai musulmi sabai sun mata mu gumki ma kake mamaki gumki suka bauta ma sai su ce kai da kai da kai mun yi da Allah gauta mana muna nan ga gawar ta Allah Allah ɗan uwa abinda ake shibkawa nan duk wanda kika to sani kai ka ce ba ce baka huri ne dan Allah ɗan uwa ka je da sunan ka na malami dan ka sala kan azumi ka ji kana kiran aljani ba yi ya roƙa ya iru ya dam da ya iru ka wuce ka karara bai kuma tawili kana kiran wani Allah abin babu wata shubha kai shi ka wuce da karara to ya ce ba ba ce ba ka wuri ba kudin da girawa ka kira ya aljini ka yi je ka Allah ya wani Allah ya wani zama ku wallahi don abin mun yi Allah gano ta mana ka je da laƙani ka je ka yi zur ka yi wa ike magana ka je Allah ka rubuta sunan Allah da- da jini ka yi sunan Allah a sa a salanga a ba kare duk ba yi ba yan wani abu da wayo nan wallahi da abin haka aka rayu haka muka taso wallahi ba zai ce ba wai mu a mu mun yi kuma an yi da mu kuma san masu yi har yau ɗan uwa a nan iya ga ɗan uwa iya cikin nan ga ɗan uwa cikin ɗan uwa ɗaya cikin ɗan uwa da zai ma da ganin sunna iya zuwa wajen tsubu wajen ɗaya cikin malamai masu wa'azi a nan garin a radio wa talabijin Allah Allah nake mu iya zuwa wajen shi da neman da mai aiki rannan sai ya ɗauke shi a mota ce kai nuna wuri don shi ya da mota suka je can bayan gari irin gidan mana haukai kana kula da bayan gari na haukai duk wani boka ɗan cuta bayan gari ke zuwa don can mata su a gansu da mata mana haukai ko sai su kewaye a nan ba san da kaje ba sai ce wallahi muka sai can arewa ya shiga ya ji ma ya hutu sai ke min hira ka san baka tashi tsaye wani malamin sai su gama da kai wai wani na naje wajen dan cin kare ne shi malamin ya je wai ke tashi tsaye kan malamin su gama da shi Allah har yawa ji a radio television wa ma waje wajen dan cin kare wai ba- wai tashi tsaye ne ke kan malamai an wasu mun mun da masu gama da shi malamai kan tashi tsaye su gama da shi yanzu ɗan wa yanzu wannan kurin sai a ce a ba ta ba ta kaka hurci dan kurin kana madani a rubuta sunan Allah da jini a sa a talanga a ba kare a ɗauko abu sunan a sa a farji a wanke farji a ba namiji sha da rubutu sha kuma dole aiki ne da ake yi to shi ne ake nema yan wa a gyara ba mu ce ba kowa yake wa a duka malamin a a kuma si wace kowa wata malamin gajiya yake a ko tabbata masu yi to yau shi mu yawa muke fatar a gyara amma sai a riya ce a kurin ku bar su ahlu sunna yin zalala ne ku bar su kurin mu abun gargajiya mu haka ce kun da kada ba ce yin zalala ne ko ce zalala ku da ku da mutum kiran ku zo ku yi zalala ai na ji malamin sunna ko a ko a Najeriya ku zo ku yi zalala ku zo ku yi sunna kitabu wa sunna ku zo kuma qur'ani da hadisi kuma qur'ani suke gidanku hadisin suke hannunku ku ajiye bin a kuyar da sunna shi ne kun nan shi ne muke fatar a gyara dan wa a takaice abun yi ake muna fata ne a gyara Allah shirye da mu muna fata Allah shirye da kowa kina wannan bayan da muka yi hali ne za a shiga kayan ta ɓaci ake magana wannan halin nan da duk wani wanda yake ya ya wani aka fata wallahi a gidan wata sai kun tsine majuna muna fata Allah shi da mu ni Allah ya ce gaba kana ta gaba innal ladina kazzabu إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء, أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha Allah ke tabbatarwa da cewa duwan suka karyatar da ayoyinmu suka yi girman kai bin ayoyin Allah kaji bin ana gaskiya kaji bin wa'azi la tufattahu lahum abwabu sama ba za a bude musu ba ƙohoyin sama sati da ya gabata mun karuwa ta abu da sauran wurare inda manzala ke ba labari lokacin ɗaukar rai na mai imani har shi ana hucewa sama ta ɗaya ta biyu har ta bakwai ana mai addu'a da lale ko kuma a mai yosha mai sai da cikin soki amma mutumin banza ana ɗaukar ran sama ta ɗaya ma za a ri ba a buɗe mai ƙo ko ta ɗaya ba ba buɗe mishi za a mai rushi a mai tambaya kuma ya koma cikin jahim kenan wannan shine cewa ba a bude musu ƙofofin sama wala yadkhuluna jannata hatta yaljamu fi samil khiyat kuma ba za su shiga ba aljanna hatta yaljamu fi samil khiyat sai idan raqumi zai iya shiga ƙofar allura ya shiga to ba su ba aljanna Allah ce wa kadhalika najzil mujrimin haka wani sakamako haka muke sakawa duk mutumin banza mujrimi Allah shaida mu yace lahum min jahannama min hadun من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين lahum min jahannama mihadun mihad wayannan yan wuta kasa wuta ma'ana kasa wuta shinhuda ta wuta sama runwa ta wuta kinan gaba da baya wuta ce haka za a musu yace wannan shinhuda ta wuta kasa da sama ko ina gashi ne da ko ina sama da kasa kun ba a mutuwa ya ce wa kadhalika najzil zalimin haka wannan haka muke saka ma dukkan azalimi Allah shi da mu ci gaba Allah ci gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات la nukallafu nafsan illa wus'aha Allah ce nan mun ji sakamakon mutanen banza Allah kare mu Allah kare mu yace amma waɗanda suka yi imani bayan imani suka yi aiki na gari wannan mutane Allah ya ci gaba ka sa'a ba mai matsala ba ko baka iya ba la nukallafu nafsan illa wus'aha Allah ce ba ma dora ma rai sai abin da za ta iya kenan abin da za ka iya ne Allah ya dora ma baka ce ba ai ni na kaka ko bana iya ba abin Allah bai dora ma abin da ya kai ka kidan kai aiki bakin kokarin ka iyawarka yace waɗannan masu imani da aiki na gari ulaika ashabul janna waɗannan su kuma sune yan aljanna hum fiha khalidun sune masu dawama a cikin gidan aljanna Allah ta mulayin su ya Allah musu wana za'ana ma fi sudurihim min ghil wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله أكبر لقد جاءت رسل ربنا بالحق الله أكبر ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
ونزعنا ما في صدورهم من غل Allah ce za a hudda ma 'yan aljanna duk wani abu da yake zuciyarka ka wannan ya bata maka rai dan wanka musulmi ka ana yau a rayuwa ga wani ya maka lahi musulmi ne da imani da komi amma kai da shi akwai matsala kai ka shiga aljanna shi ya shiga aljanna to ba a shiga aljanna da kutun wani ko hikid da rancin ta wani a Allah ta za mu hudda duk wani abu da yake zuka ta ‘yan aljanna tsakanin su Allah zai wanki a wanki komi bes ikhwanan lakum taqabilin za ku shiga ɗan uwan juna kowa iya san juna ba mai ganin wani ya tana wani kuttu Allah ya wanki yace tajri min tajibun anha wa inna aljanna qoramu na ruwa madara zumuwa giya laira tunda abin da Allah ya shirya na wani koramun suna gudana kalkashin su ganin irin abin da suka samu na ni'imar Allah gashi nan a gaban suna ci suna sha wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada zasu godiya ta tabbata ga Allah muna godiya ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu da samun wannan arziki na shi na aljanna yace amma lamarin wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah bai wace Allah ba abin ka bane ba amma sai an ba dan ba Allah ya ce da mu da bushiri ba kina wannan wata baiwa ce kyauta ce ta Allah ya mana Allah mana wannan Allah mana wannan baiwa Allah mana wannan kyauta ta shiriya kina wa shiriya baiwa ce shi na kace mai wa'azi aiki mai wa'azi wa'azi ne kurum kai dai ka isar shiriya tana hannun Allah wanda Allah ma rabo shi ke karabar gaskiya ya ake ta man rabo ba yadda ka iya tashi kai ma rabo ne ka gode ma Allah eh ka karfa gari ka gode ma Allah sace Allah muna godiya da Allah da ya shirye da mu ga wannan fadala taki an ba dan shirya ta Allah ba mu ma da ba mu shiri ba kuma uwa ganin irin abin da suka samu a wajen Allah subhanahu wataala na ni'ima cikin cikin karama za su tabbatar da laƙar ja a dusu mai mai na tabbatar cewa manzanni na Allah suka zo duniya suka ba da labarin kiyama labarin sakamako za su tabbatar da cewa laƙar ja ta sulo bin haɗ manzannin ubangiji da ya ako ashe sun zo da gaskiya don sun tabbatar da abin suka samu suka samu wajen Allah manzannin Allah sun zo da gaskiya suna cikin wannan godiya ga Allah cikin wannan jin daɗi can wa nudu sai a kiraye su ɗan aljanna alisamu na cikinsu za ci an tilkumul janna uristumuwa bima kuntum ta'malu za ce wannan aljanna da kuke ciki an gada muku ita an ba ku ita dalilin abin da kuka aikata a duniya hani'an bima asalamtum fil ayyam khaliya za muku mara barka da abin da kuka ga kuka aikata a rayuwa ta duniya na in wa ko ruwa bukhari ko muslim wata ke bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai dayan ku aiki da ta sashi aljanna suka ce haka ya rasulullah yace har ni sai idan Allah ya lullube ni da rahamashi nuna su to ya za a nan kuma an ce an sa ku aljanna dalilin aikin ku abinda ake magana malam maganar cewa wannan aljanna maganar aikin ka shi kadai aikin da kake a wajen Allah bai kai ba Allah ya baka sakamakon aljanna aikin an auna za a yi a matsayin da kama da kai bai kai ba sakamakon aljanna a matsayin aikin kadai to amma rahama ta Allah ala inna hamdalaka rimuna muslimin amma shi kuma Allah rahamar Allah ba kwa samu da ba masu kyautatawa dalilin baiwa karamci na Allah masu kyautatawa Allah sai ya ba su rahama shi ya ba su kyauta ta musamman daga wajen shi ba da ake ba amma masu aiki ake ba kakka na ce a abin ma an ce mu aikin da bisa ka aljanna kenan ko abin daga dama a'a masu aikin suke samu rahama ta Allah amma ba dan aikin kaɗai ba a karan kanshi haka za a kira aljanna a musu wannan albishiri an ba su wannan aljanna dalilin abin suka aikata a duniya me Allah ce kuma gaba
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ɗan'uwa a nan za mu ga wani abu da yake kasancewa a hilin kiyama bayan wani ɗan lokaci ne za a yi an yi hisabi wasu na gidan aljanna muna fata muna ciki wasu na gidan wuta Allah ke yamu akwai 'yan arab a arab shi kuma wasu ne ba sa gidan wuta ba sa gidan aljanna na akwai ruwaya ta huzaifa haka abdullahi bin mas'ud ruwaya da yana ga cikin taƙiƙin da abu sa Allah akwai gafarar lawa lahu don da ran shi cewa ya yi taƙiƙin wannan ya tabbatar da tabbacin wannan ruwayoyi suna bayanin kan cewa wannan wuri na arab wuri ne wanda aikinsu na lada da na zini sun zo daidai labtu ba ja ma'auninsu bai rinjaya ba wajen lada ba za su gina aljanna kai tsaye kuma zini bai rinjaya ba ba zai gidan wuta wa'annan su ne suke zama a wannan wuri shi ma zama ne na ɗan lokaci saɓanin wani labari da ake da wa'in wazi ake wazi na da wazi ake wazin turmi wanda babu nasu kan shi ya kurin hira ya ce wannan wai shi ne ake ajiye iya wanda ba su da uba din ibadar da kai ko ka ba Allah ba cin da ajiye ka sautar larabi wannan hirarci hirarci kuma sautar larabi bai da wama a wannan ruwayoyi suna bayanin cewa dan lokaci ne za a yi su dan kalli nan yan aljanna su ji daɗi su nemi rahama ta Allah a dan juya su kalli can su ga yan azaba su nemi tsarin Allah daga baya Allah ya gafarta musu ta su gidan aljanna kinin mai uba in yabi Allah sai gan shi aljanna mai kuma mai uba mana mara uba mace mai mara uba in yabi Allah sai gan shi aljanna dan asali dan asali a duniya ko shari'i ne kai ko shari'i ne shi ne ya kago ko sharihi ne baka ba Allah ba sai ganka a wuta tsamu tsamu kenan lamarin haka manzala manzala yayi ja ahlul bait kan- ya ja hankalin ahlul bait kada ku zo kiyama da suna ahlul bait ba ku da aiki aiki ake nema imani kura kenan idan mara uba ya ba Allah ya tsoron Allah wala zai shiga gidan aljanna kamar da kowa shiga don labaru ka ajiye su da kiso shi da ake kawa an nagana manzan Allah wa'in wuta bisu ga wuta bisu ga aljanna wani ɗaɗa ba ku dole kira ce a tabbata ba kuma saba wa rashin ƙur'ani da sunna kenan wannan wuri guda uku shin za mu har jin irin abin da ya wakana Allah ke ba mu labari irin abin da zai wakana na tattaunawa tsakanin 'yan wuta 'yan aljanna da 'yan wuta tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna da 'yan tozon arafi shin za a fara anan labarin ɗan aljanna wa nada ashabul jannati ashaban nar ɗan aljanna za su kira ɗan wuta an kad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqa to mu da yanzu gashi mun samu tabbacin abinda ubangiji ya mana alkawali na sakamakon aljanna mun same shi gaskiya gangama a ciki fahal wajattu ma wa'ada rabbukum haqqan shin kuma kun samu sakamakon da ubangiji ya alkawari ga kahurai kun samu jawabi na sun samu kaga nan shi ne ta irin wannan kira kamar da cikin sai bukhari cikin sai musulmi irin abin da ya wakana a badar bayan an kashe manya-manyan ƙwarai shawa annabi sallallahu alaihi wasallam yasa an dauko wajen ina ga wajen 20 ne gawoki manya manya aka sace mutum rijiya a badar annabi sallallahu alaihi wasallam arata iya kare yaki yana tsayawa ka ajina bibiyu daga ba ya tsaya kwana uku a wurin bayan kwana uku ba da komai mata barazana annabi sai ya sirri ya hau sabbin jirgin ko zuwa wajen da biyan ta bukata sai suka bi shi sai zo ya tsaya daidai rijiyar da aka je waɗannan manya-manyan kahure ya kiraye su ya kiraye su abu jihar su utuba mai manyan kawai yake wane wane wane wane ya ce musu kada wajadin fa inna kada wajadina ma wa'adina rabbuna haqqa fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa mu dai mun samu sakamako na ubangiji alƙawari zai mana alƙawarin ba mu nasara ya bamu ku kun samu sakamakon ku zai umarki ta ya rasulallah yoshe za ka tukallimin ajisam la ruwa la'a ya rasulallah yoshe za ka rika yin magana da gawawaki wanda babu rai a jikinsu sifta wallazi nafsu muhammadin biyadi ma antum bi asama ma aqulu minhu yace na rantse da wanda ran muhammad ke annabi sallallahu alaihi wasallam ku kin wannan ba ku hisa bai jin abin da nake gaya musu kasa da yake cewa ayahumullah hatta asma'ahum qawluhu tawbihan wa tasghiran wa naqimatan wa hasaratan wa nadaman wa nadaman yace Allah ya tada musu dan ya jiyar da su shi ta Allah ya jiyar da su a musu gori shi ta kai ci shi nadama Allah ya jiyar da su abin da yake gaya musu wannan yan uwa haka za a yi a wannan wuri ‘yan aljanna za su kirayi ‘yan wuta mu dai namu gashi kuna kun samu za su tabbatar cin samu to a nan kayan ibn kasir iya kama ganganu kan ƙarƙashin wannan na cewa kenan irin wannan tattaunawa Allah subhanahu wata'ala zai sa magana a jumulce tsakanin ‘yan wuta da ‘yan aljanna kowa ya ga halin da kowa ke ciki a nan duniya an sha gwagwarmayya an yaƙi an kashe wani ma kuna cewa ku ne shirmata mu ne shirayu ana ta yi yau gashi an koma ga Allah yanzu kowa inda Allah ta shi Allah ya zura mai ɗanwun shi hatta kai za a yi tsakanin kai da wani da wani Allah shata idan ka shiga aljanna idan ka baka gauna wajen gaba to me nan eh idan ka ganka aljanna babu ga wani mun da kaji ba nan duniya to ba nan bake haka ɗan a wuta in kana wuta ba gana wajen gaba nan Allah sai gama kowa da wanda ya cikin safat Allah subhanahu wataala ya bamu labarin shagalin yan aljanna suna cikin shagali fa aqbala ba'duhum ila ba'din فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون na'am قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين
إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا لمثل هذا فليعمل العاملون na yawa muna maganar yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai gwada ma kowa na shi Allah ce ‘yan aljanna suna cikin shagali cikin mata cikin gashi cikin nishadi Allah ce fa'aƙa bala ba'adu ma'ala ba'adin ya ta sa'alu sai a shiga tattaunawa wani kana tana abin da ai kaza kaza kana tana da muka sha kashi muka tsaye ne kana tana kaza kaza da aka koro mu kana tana kaza abin da aka yi duniya ana cikin tattaunawa ana cikin tattaunawa Allah ta qala qa'ilun minhum inni kana li qarin sai a cikin yan aljanna can wani yace a ni wa a duniya akwai wani aboki na wanda ya qul a innaka laminal musaddiqin a idza na a idza a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun yace a a duniya akwai wani aboki na wani amini na wanda wannan aboki nawa iya al'ajabi na iya mamaki na wace shi yanzu kai wane haka yanzu a wani abu shine gaskiya haka yanzu a wajen ka wannan shine gaskiya eh yanzu kai ka yarda wane idan mun mutu mun zama kashi kasa mun zama kashi mun zama kasa za saka tada amma hisabi wannan ka yarda haka muke da shi a duniya yanzu bai gan shi ba ya wanga yanzu babu shi a nan gidan aljanna qala hal antum mutalli'un ko za mu tsantsaye za mu leka ina wuta eh duk girman wuta Allah ya bada mishi duk girman wuta wallahi duk yawan wuta Allah ya bada mishi kai tsaye kai a zanen kai tsaye ne amma abu direct amma an je ta bada mana Amurka kai yanzu mu ga ga wasar ga wane ne ake iman kai magana ga mutum ya Amurka ko na Allah ne shi zai ba duk girman wuta hal antum za ku leka hal antum mutalli'un Allah ta fattala fara'au fi sawa'il jahim Allah ce sai leka sai leka gidan wuta sai ya ga wannan aboki na shi tsakiyar jahannama can cikin wuta can ga tsakan wuta da cikin wuta zai ce kai kai kai kai kala tallahi in kitta la turdini kai kai kai kai wane na rantse da Allah kadan kadan in kit kadan ka batar da ni wannan kadan in kit kadan ya saura kinan ya mai hudu ba ya kusa ya kusa ya kusa ya kusa ya kusa jini da da yawan magana da irin hira da tawilin banza eh da tawilin banza ita kadan ya saura kadan ya saura da turci da ka batar da ni wannan to zan magana da muke a duniya wani in wannan Allah zai gan kontak kai tsakanin su kontak iya ganin shi iya ganin shi iya jisa jin juna ya ce a famana hannu bai mai ci ta walwala ne mata nabi da kutu imam hadarin an ba dan bawa ne kaɗan karɓatar da ni walaula ni'matu rabbi da kutu imam hadarin ai an ba dan ni'imar ubangiji ba da ya ta imani ni ma da ina tare da kai amma abin ni'imar Allah ta imani kuma in ba dan ita ba ni ma da ina cikin ku to magana da muke a duniya kana mamaki afa man hanu bi mayyiti illa masatan al'ula wa man hanu bi mu'addabi to shi mutuwa yanzu ba mutum ba ba ba ba ma mutum ba da kace ba a mutuwa da ka da muka mutum ka ce da mutuwa idan ta mutu an kare ba ta shi ba ta da mana amana hisabi ba mana azaba shi yanzu haka ne wannan abu ne wanda za a yi tsakanin aboki da aboki kai tsaye Allah ce inna hadha lahu al-fawz al-azim samu wannan matsayi Allah ya maka rabo ka tsira daga baddar masu badarwa abokan zama ƴan uwa dangi ƴan wajen Allah zana a cikin mu nawa mutum wani aboki ne wani dan uwa ne kage ta maka kudu babban za da tawilin banza wai da kai gargajiya kage mutum amma maki wai kin gashi garaju ko tele wai kun ba da yake wai ya za a da bid'a hasana kudin shi wa mace kenan ya za a gane al bid'a hasana wai ita ma da addini ce kudin ya kamo nan ita ba kai wala ko shi wazin da yake yi a ba a gane fitrun Allah ba kuma Allah ba kuma banzan Allah a ya za a gano bid'a mai kyau Allah azza kalli wani atan tilaki ni ta ina cikin kudin da ce kudin shi kuma san gaba ɗaya kudin ya za a gano akwai bid'a hasana kudin ciki kawai dan ayi to bid'a ba ba wasu na ba suna tana wake amma a bid'a hasana yake so ya tabbatar da ita akwai ta abin da aka kuwa da kakanni suna yi daidai ne ba wani bana kan bata mana kayan mu kunan wa'azin da yake kenan ya kawo maka wannan aya hada aya ya kawo maka wannan labari ka irin wannan kaga yin shi to mutum in ba rabo ba irin wannan yake- ba za ta- ba za ta ma aya abu sun gani to irin wannan haka suke in ka bi su ka tafi Allah shaida mu kinan kai hankali duk wani da ya maka hudu ba ya maka dadin baki ya sa ka kai wani abu da ba shi ba ko ka bida ko ka shirka haka yi haka bi shi an kuma shi kuma ka zai Allah ce inna hadha lahu al-fuzul azim sam wannan shine rabo mai girma kuma yace limithil hadha falyamal al-amilu dan irin samun wannan matsayi mai aiki ya kamata ya tsaya ya aiki aiki na gari ta wani labarin aiki na gari ne zai maka sakamakon da irin samun wannan matsayi kamata ka tsaya don kasa same ka irin wannan e yi kokarin aiki na gari don samun wannan rana wanda za ka ma mai neman da kame buri iya gidan wuta ka kana aljanna kaga nan ya karantar da mu cewa Allah zai gwada maka kinan duk abokanka da abokan gwagwarmaya haka idan abokan gwagwarmaya ne na kahurcin haka dan wuta da gansu yanzu Allah ke ba mu labarin su ma 'yan wuta cikin sadi ne da Allah ke cewa eh, da Allah ke magana kan 'yan wuta inda na ga subhanallah da Allah ke magana cewa ƙalu malana lanar jalin kuna ɗin ashirar وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار hasbuk Allah ce ‘yan wuta su ma suna cikin gasuwa suna cikin azaba wa ƙalu malana lanara rijalan kunna na min ashirar za su ce wai ya aka yi ba magasuwa na suwa na ba suna cikin azaba ya aka yi ba magasuwa na suwa ne mu kuma a duniya na na min ashirar mana ɗaukar mutanen banza ne batattu ne muna ga batattu ne sun bar hanya sun bar uwa da kakannu kenan ko eh sun bace sun bar eh sun bar hanya da aka gada uwa da kakannu muna daukar su a shirara ne ya aka yi musu ba ya aka yi za su shi to wannan ya aka yi amzakat anum absar amzakat anum absar ko kuwa attakhadna musakhiriyan amzakat anum absar shin a duniya da mun su mutanen kirki ne muke musu irgili kenan kenan me yana magana kenan in har ba sa nan in har ba sa nan kenan mutanen kirki ne mu ne muke musu irgili in kuwa ba haka ba almasar am dan almasar mene na mana ce dan ba mu gansu ba ko ko idan mu ne ma'ana suna nan idan mu ne bai gansu ba a amsar ta alimul absar kenan ɗayan biyu ne in ma na ƙware ne muke musu izgiri a duniya yi ba mu ga bisu tare da mu suna gina aljanna kenan ko ko idan mu ne suna nan ba mu gansu ba su kuma ba su- suna can aljanna Allah sa muna can aljanna kinan kaga nan su ma a wuta idan ka ga baka ga wani ba abokin abogar ma to iya can aljanna Allah zai gama kowa za su ga a mamaki ce kare maka kenan a duniya suna daukan ku mutanen banza ku ne mutanen banza haka Allah ke ba labari ba na cewa lokacin da suke magana cewa rabana asajina min nan
ربنا
أخرجنا أخرجنا منها. min hafa inna udna bin zalimun ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال خصوا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون me za a yi إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Allah ba akbar Allah ke cewa lokacin da ɗan wuta ana musu azaba zaka rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun sai ya Allah a hudda mu daga wannan wuta yanzu in har muka koma duniya muka sake abka cikin layi mun san mun yi zalunci da ba ku yi ba wannan kalma Allah zai mai da musu amsa da kora ta kare kala ka sa'u fiha wala tukallimun ku koma iksa ana kora kare da ita ya ka sa'u fiha wala tukallimun wanda ku koma Allah ce kan ma ku mun magana Allah bai bukata magana su shi innahu kana fariqun min ibadi abin da ya wakana ai a duniya akwai wasu jama'a cikin bayina yaqulun rabbana amanna faghfir lana warhamna akwai bayina a duniya kun zama na da su suna ta kansu suna ce ya Allah suna neman gafara ta Allah Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu suna neman gafara ta Allah suna neman koma ga Allah amma ga abin da suke ga abin da suke da kanshi amma fatakhasun musu kariyan sai kuka dauke su abin wa shekantaka kuke masa izgili fatakhasun kariyan hatta an saukum zikiri kullum ba ku da magana illa kafirta su ku aibanta su kuna kuka tsaya kuna damuwa da su har suka mantar da ku abin da yake gaban ku na aiki da maganar Allah kurin ku sun yi kaza sun yi kaza kurin suka mantar da ku da ɗaukar magana ta haka kawai a duniya كنتم منهم تضحكون wa kuntum minhum tadhakun amma za a zo ana shegantaka ana musu dariya ga sunan abin shegantaka abin izkili kuna musu dariya a duniya haka ku musu to wa'annan bayinawa Allah zai musu shela inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun Allah ce yau wayannan bayinawa ina sanar da ku wayancan da kuke ma shegantaka kuna musu izgiri Allah ce a yau na saka musu da sakamako na aljanna dalilin haƙurin wulakancin ku dalilin haƙurin cutarwar ku suka yi haƙuri suka ji mare kan gaskiya har wannan rana ta zo yan wannan wannan karantar da kai cewa ka yi ƙoƙarin zama kan gaskiya kaka damu da suka da izgili da zolaya ta abokan zama wasu kare na ka kai ci gaba da rike gaskiya kuma yau babban gaskiya ƙur'ani da sunna kar wanda hira ya kai ka sa ka wata hanya ta wani shi ma ya iya eh shi ma ya iya a babu gwani kamar Allah kuma ga manzo da ya aiko ya karantar da kai da kake nema wannan haka zai wakana gobe kiyama game da masu yawa masu imani izgili Allah ta musu masu imani yanzu mun ji yan aljanna sun kira ga yan wuta an kad wajadna ma wa'adna rabbuna haqa to mu dai alƙawalin da ubangiji ya mana mun same shi alƙawali ne na gaskiya fa hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqa ku kun samu alƙawalin da ubangiji ya muka zama gaskiya suna cikin haka قالوا نعم
فأذن مؤذن ذات أذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين suna cikin wannan kiran su Allah ya ce fa'addan za su ba su musu tambaya kun samu alƙawarin Allah gaskiya ne qalu na'am za su ce eh za su tabbatar abinda suka samu abinda Allah alƙawari na azaba suna cikin shi dumudum to cikin wannan hali yanzu tsakanin yan aljanna mun hata muna ciki da yan wuta can Allah kare mana fa'addan mu'azzinun bainahum sai can wani mai shela sai a wata sanarwa kowa zai ji ta me sanarwai me sanarwai alla'anatullahi ala zalimi cewa tsinuwar Allah ta tabbata ga duk wani azzalimi an kare zikirin araba sai kun suwa
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون nan kamar ka tambaya da aka ce tsinuwar Allah ta tabbata ga azzalimai kamar ka tambaya su waye wa'annan azzalimai yace allazina sudduna an sabilillah wa'anda suke kange mutane in wani bayanin asad bisin shine a liƙe hanya asad bisad kana kana abu a kare ka za ka abu ta kare ka lura a tuntun kana kana so ka ce ka ga kare ka ga kare kallon gaskiya na ce ma'ana ga gaskiya ta zo mutane suna kallon gaskiya suna zo su je su ci kaku zo kaka shi kyale suke shirme ne shirme ne kyale su har ake ba shi ne kan kana kallon abu a hana ka je shi ne kankewa a kanke ka kana kallon abu amma sadu bisin wani alike wani bagani ba za mu ga abun bagani alike ma hanyar amma wannan suna kallo waɗanda suke kange mutane ga hanyar Allah gaskiya ta zo bayani ya zo amma da tawili da bayani makici ɗaya da yana iri-iri yanzu a hana ka kabo wani hanya ta Allah to wannan su ne azzalimai alladina su duna an sabilillah wa yabghuna iwaja kullun nema suke hanyar Allah ka ta tayi a mai kifak dole ai kwana abin nan eh wannan ma kyauce nan ma mu kyauce ana ma magana sunna sak sunna sak kace bid'a nan wannan ma mu kyauce ga tawani ga tawani kullun iri-iri kullun sabuwa ce eh kaga wannan shine hadari kullum ba su a ce sak so manzo Allah ya magana hanya Allah ga totar ta tafi amma manzo Allah ya bayani tsaka bi magana hanya Allah magana kwana hanya Allah haka take amma manzo Allah ya ce akan wannan hanya ta Allah akwai wanda suka kwana wannan tayi nan wannan tayi nan kuma ce a kowace akwai shedani mai kira kai haka ce ba da su ɗan neman hanyar Allah ta kwana wai buguna iwaja shi ne magana suna neman hanyar Allah ta kwana Allah ce waɗanda mutane wani bil akhirati kafirun suna kafirce mana hira gaba daya yan uwa ne kamata ganin lokacin namu kai tayi Allah kai sallallahu alaihi wasallam kai ranar taushe yin fara daga yan sojali a rafi insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh